ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ميراث الولاء babu mirasul wala'i wai mai kenan babin ne gadon mai a to manzo Allah ya ce aulawala la yurasu wala yuhabu to ga'i to ya kenan eh har malaman kansu da suka zo masu shari ya ce watakila ga abin da yake nufi karshe a yi wayannan masaloli da muke karanta duka in suka zo tsallake ina muwatta shari ibn usaimi wanda ke da sai duba ya gani masalolin nan duk tsallakewa ake ba fassara su ma balle a jiya in kana da shi kana da shi ka duba gani babu mirasul wala'i zahirin magana larabci babin da ya zura bayanin gadon mai ya mai wakilci ina mana mai wakilci majibincin al'amari to ai manzo Allah ce alwala'u luhmatul kalum la yuhabu wa la yurath ba haka bane ba ne to karshe sai suka ce abinda ake nufi shine babul mirasi bi sababil wada'i bisababil wala'i ma'ana wani ce shi ke sa a yi gadon ba gadon shi ake yi ba قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة yace hasi dan hisham ya rasu sai bar ƴaƴa guda uku ƴaƴa biyu shakikai ne ɗaya ɗan uba ne islami li ummin wa rajulun li allatin allatin ɗan uba kenan kamar yadda manzo Allah ce nahnu abna'u allat dinuna wahid wa shari'atuna shatta Allah shine ƴaƴan uba daya kowa da ɗakin shi ya bar ƴaƴa guda uku guda biyu shakikai ne imam malik baya cewa shakikai ya ce dan dan uwa da dan dan uba eh fa halaka ahadul lazaini li ummi sai daya da yake shakikin shi ya rasu wata raka malan sai bar dukiya wa mawaliya da mai maulan mawaliya jam'u maula ba ka bane ba wanda yake jibinta al'amarinsu fawarithahu aqulu li abihi wa ummihi sai fawarithahu aqulu li abihi wa ummihi maimakon ya ce fawarithahu shaqiqu ma lahu wa wala'a mawalihi ba aka yi ce ba za wa wala ahu wajen ku ya faɗa ko ma lahu wa wala ahu ba aka yi faɗa ba wala a wala mawalihi ne ha adin babu ita ma'ana wawari sahu fawari sahu a huhu na abihi wa ummihi sai shikikin shi ya gaji mai ma lahu wa wala mawalihi da kuma jibintan al'amarin waɗanda yake jibintan al'amarin shi maulansa bayan ya gaji wannan sun mahalakan lalzi wa rufin mala wa wala almawali sai shi kuma ya rasu watarka ibnahu wa akahu li'abihi sai bar ɗansa da li'abbinsa faƙalabnuhu sai ɗan ya ce kan a harastu ma kana abi a haraza min almali wa wala almawali ai na mallaki abinda ubana ya mallaka wa qala akhuhu sai dan uwan yace baffan wannan yaro dake magana gidan sai yace laisa kazalika ai ba haka al'amarin yake ba inna ma ahrasta al-mala yace ka mallaki dukiya wa amma wala'ul mawali fala waɗannan dai ba a ba mallakar ka ba ba gadan ka bane ara'aita law halaka akhi al-yawma alastu arithu ana ba ka gani da dan uwana ya mutu yau ba zan gaje shi ba fahtasama ila usmana ibn ibn affan sai suka je wajen sayyidina usman faqadha li akhihi bi wala'il mawali sai ce dan uwan nasa shine zai jibinci al'amarin mawali din qala hadathani an malik an abdullah bin abi bakr bin hazim annahu akhbarahu abuhu annahu kana jalisan annahu kana jalisan inda aban ibn usmana yace ya kasance yana zaune wajen Aban bin Usman dan Usman faqtasama ilayhi nafarun min Juhaina sai wa'ansu mutane daga kabilan Juhaina suka yi jayayya sai suka je wajen sa wa nafarun min Bani al-Harith ibn al-Khazraj da wa'ansu mutane kuma Khazrajawa wa kanat imra'atun min Juhaina inda rajul min Bani al-Harith ibn al-Khazraj wata mace tana auren wani mutum cikin بن الحارث ابن الخزرج يقال له إبراهيم ابن قليب سنشكنا فماتت المرأة سيما تنترس تموت وتركت مالا ومواليا تبرجوكيا ومواليا ده مواليا جمع مولى فورثها ابنها وزوجها سيدنت ده ميجنت سكا غاجيتا ثم مات ابنها سعنا سيدنت كما يموت faƙala warasatuhu sai magadansa suka ce lana wala ulmawali ai mun za mu jibinci al'amarin mawali ɗin ƙarƙana ibruha a harazahu saboda ai ɗanta shi ya mallake su faƙalar juhaniyuna sai wanda suke kabilan juhanawa kuma suka ce laisa ka zalika ai ba haka al'amari yake ba inna ma hum mawali sahibina ai mu ne abokan uwanmu ke jibintar al'amarinsu fa'iza mata wala duha falana wala uhu in ɗanta ya mutu mu za mu jibinci al'amarinsu wa nahnu narithuhum mu za mu gaje su faqada abanu bin usmana lil juhaniyina bi wala il mawali sai ce ku juhaniyan ku ne za ku za ku dauki jibinci al'amarin al mawali qala wa hadathani an malikin أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل إتي سعيد بن المسيب يا زنتر ده كنشي جميل متمن ده في رجل هلك متن يموت وترك بنين له ثلاثة يبر أعبر أك وترك مواليا سيبركما بايد أنتاسو هو أتاقة يا أنتاسو ثم إن الرجلين من بني هلكا cikin ‘ya'yansa guda biyu shi suka mutu, wa taraka auladan suka bar ‘ya'ya, faƙala sa'id ibn al-musayyib ya rufe mawaliya albaƙi min talasa ya ce guda uku za su gaji almawali ɗin. fa'iza halaka huwa fa waladu ikhwatihi fi wala almawali in shi ya mutu da ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘yan uwansa fi wala'il mawali a cikin jibinta al'amarin mawali'in shara'un sawa'un wa fi riwayatin shar'an a shar'ance duk ɗaya suke wannan riwaya shara'un ma'ana a shara'u ai atfu bayanin ne shara'un ai sawa'un sawa'un shara'un sawa'un sawa'un ma'ana sawa'un atfu bayanin ne na shara'un wa fi riwayatin shar'an ya fi fitowa fili kenan ko babu mirasi sa'iba wa wala man a'taka al-yahudiyya wan nasraniyya mirasi sa'iba as-sa'iba shine mutum ya ce ya tsaya anta ɗansa amma ya ce anta sa'ib to wannan kalman kinaya ce ko nassi ko ko nassi ne a ciki aka ce in ya faɗi haka dan ya mutum wannan bawan ya ɗantu to menene zancin gadon sa ala hadathani an malikin أنه سأل ابن شهاب عن السائبة yace idan hukuncin sa'iba an ya kula da abdihi anta sa'ibun yuridu bihi al-itq qala yuwali man sha'a sai ce in yaga wanda yaga dama zai je ya dauki jibinta al'amarin shi dan gadda auren shi fa in mata wa lam yuwali ahadan in ya mutu bai nuna kowa ya zama waliyinsa ba jibincin al'amarinsa ba famin rasuhu lil musulmina ya ce gadonsa na musulmai ne wa aqluhu alaihim diyan ya je barna kuma za a biya biya musulmai za su biya to sai imamu malik ya yi magana akan wannan qala malikun imamu malik ya ce inna ahsana ma sumi'a fi sa'iba yace mafi kyan abinda aka ji dangane da as-sa'iba annahu la yuwali ahadan ba zai zabi wani ya zamo majibincin al'amarinsa ba wa anna mirathahu lil muslimina gadansa na musulmai ne wa aqluhu alaihi in yaje barna za a biya diya musulmai za su biya qala malikun imamu malik yace fil yahudi wan nasrani yuslimu abdun ahadihima ba yahudi ko ba nasari yana da bawa shi bawan ya musulunta fayu'tiquhu qabla an yuba'a alai sai ce to ya yanta shi kafin a sayar da bawa inna wala al-abdi al-mu'taqi lil muslimina yace walicin bawan da aka yanta shi na musulmai ne wa in aslama al-yahudi aw an-nasrani ba'da zalika lam yarji ilayhi al-wala abadan yace bayan haka in su musulman ba nasari kuma yahuda ya musulunta wannan matsalan ta wuce shi walicin ba zai koma hannunsu ba tun da ya riga ya fita abadan ƙala ya ce walakin iza a atakal yahudiyu aw nasraniyu abdan ala dinihima in wani bawa ne ba yahudi ko ba nasari akan addinin su aka yanta shi thumma aslama al-mu'taqu qabla an yuslima al-yahudiyyu sai wanda aka ‘yanta ɗin ya musulunta kafin ubangidansa bai hudu kuma nasarai ya musulunta aw nasarani lazi a atakahu thumma aslama lazi a atakahu sa'annan wanda ya ‘yanta shi sai ya musulunta raja'a ilaihi alwala'u sai ya koma shi ke da walicin shi an fahimta li'annahu qad kana sabata lahu alwala'u yawma a'taqahu yace ai tun daga ran da ya ‘yanta shi ya cancanci walici jibintan al'amarin ƙala malikun wa in kana lil yahudiyu aw nasrani aw nasrani waladun muslim in ba yahudi ko ba nasari yana da da yana da da musulmi warisa mawali abihi al yahudi aw nasrani zai gaji mawali abihi al yahudi aw nasrani idza aslama al mawla al mutaq in wanda aka yanta din ya musulunta qabla an yuslima allazi a'taqahu kafin wanda ya yanta shi ya musulunta wa in kana al-mu'taqu hina u'tiqa musliman wanda aka yanta shi din in musulmi ne lokacin da aka yanta shi din lam yakun li waladin nasrani aw yahudi المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا ولا للنصراني ولاء سبور بيهودي كما النصاري باسد ولاء ولي كم مسلمين فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين وليتم باوى مسلمي نا مسلمين هذا آخر كتاب العتق والولاء فإلى كتاب ماذا بعد ذلك كتاب المكاتب هذا كتاب كبير وعظيم والوقت لا يسمح لنا بأن نشرحه حتى ننتهي منه وعلى ذلك لا بد أن نتدارس بعض المسائل لنستفيد ونزداد إيمانا به ونترك هذا الباب هذا الكتاب إلى وقت القادم إلى وقت القادم إلى الوقت القادم فماذا ندرس؟ قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هكذا قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض in aka girgiza kasa iza zarfun lima yustaqbal min az-zamani khafidun li shartihi mansub al-mahall bi jawabihi in aka girgiza kasa girgiza irin girgije wanda za a yi da ita in ka ɗauki gora ka girgiza me za ka yi za ka juye menene in ka duk abin da ka ɗauka girgiza za ka juye abin da ke ciki ne Gir- zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha a lokacin kasa za ta fitar da duk abin da ke cikinta aka binne dan adam da aljani ne duk abin nauyin da ke cikin rannan za ta fito da shi baki daya wannan al'amari ya sha bamban da abin da duk dan adam ke gani shi sa ce wa qala al insanu ma laha al murad bil insani huna al kafir saboda ya ga abin da bai taba gani ba ya ga juyin mulki da ya hada baki ɗaya duniya baki ɗaya iya rayuwarsa ya san ana juyin mulki wata kasa wata kasa ba san ana yi ba wata kasa ana yi wata kasa to wannan juyin mulki ya hada ko- tun daga farko halitta har karshe ya kuma duk abin da ke cikin kasa gashi ya fito fili abin da aka binne dan adam ne aljani ne ko menene aka binne gashi nan ya fito fili ya ga cewa wani- wace irin rayuwa kenan ina masu makamin nukiliya yau su ma babu su ina masu kaza kaza kaza babu kowa wa akhrajatil ardu athqalaha to sai kafiri ya ga al'amari mai ban mamaki sai ce wa qala al insanu ma laha me ya faru ne me za mu gani ne yau me muke gani haka yawma idhin tuhaddithu akhbaraha rannan za ta faɗi abinda Allah ya umurce ta ta faɗa manzo Allah ce tarifu da ma akhbaruha akhbaruha shine ta ce wani kai kaza rana kaza wani kai kaza rana kaza wani kai kaza rana kaza wani kai kaza rana kaza kowa sai an faɗa ku ne masu karfi a duniya kuna zalunta kuke da karfin kuje- hawan kujerar naki yau sai dai a hau kujerar azaba illa anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan rannan mutane za su fito daban-daban fa akhizun bil yamin wa akhizun bil shimal wa akhizun kowa a rude li yuraw a'malahum dan me don a nuna ba liyarau ba fa liyarau don a nuna musu a amalahu ayyukan da suka yi baki ɗaya fa mai ya'mal misqala zarratin khairan yarau wa mai ya'mal misqala zarratin duk abin da kai na alkhairi komin kankanta shi komin girman shi zaka gani duk abin da kai na sharri komin girman shi komin kankanta shi zaka gani to wannan shine abin da ke shine abin da zai razana da dan adam ya san cewa wannan rayuwa da yake a cikin duniya din nan ba a bashi dama ya rayu yadda ya ga dama ba komai yana da ka'ida saboda mai saboda rayuwar duniya za ta zo ta kare za ta zo a gama da ita a shiga wani halin da ba wanda ya san halin da zai kasance sai abin da Allah ya ga dama to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce walla ba da bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dabha فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك وإنه لحب الخير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسني بني با والعاديات Allah madaukakin sarki baya son zaman kashe baya son har dawakin da suka shiga yaki suna gudu su je su wal ariyat dabhan adabhu sautil jawad in doki na gudu shi ga cikin shi na ku- yana wannan kugin da yake shine dabhan suna gudu falmuriyati qadhan waɗanda suke katta tattu kwafato na buga dutse dutse fitar da wuta a cikin dare falmuriyati qadhan falmughirati subhan waɗanda suke kai hari a cikin asuba inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarina fal mughirati subhan fa atharna bihi naqan sai su tada kura fa wasatna bihi jam'a su shiga da kuran a cikin taron jama'a wannan ayyukan da suke kenan kaga sun samu Allah ya rantsuwa da su Allah yana magana akan su yana yabon yana yabon su sai ce me innal insana li rabbihi lakanud lallai kafiri yana yana kafirce ma ubangijinsa wa innahu ala zalika kuma ya san da haka wa innahu ala zalika da shahidun yana sane da kafircewa da yake wa innahu ay bitawkid wa innahu ala zalika la shahid Allah ya halice ka ne ka bauta mishi ina ma nan kafirci ina ma nan kafirci duk abin da zaka bauta ta mishi ina ma nan bauta ta mishi ina me me ce ibada me ce ibada kayi abin da wanda kake bauta ma yace kayi ba haka bane ba masu bautar tauraruwa mai tauraruwa ta ce musu yi masu bautar wata masu bautar rana ibada ka yi abin da wanda kake bauta ma ya ce ka yi saboda zai ma sakayya da alkhairi in ka yi baka ba to mai rana ta ce musu in ba su bi ta ba za ta yi musu babu ko ɗaya to ashe wannan bauta ta musu da ake rashin hankali ne wa inna eh rashin hankali ne duk sa'an da kaga wani yana bauta ta ma wani abu yana da sauki yana samun sauki ne cikin wannan bauta ne addini da ba shi da ka'ida ba zai ce yi karkayi ya hana ka ba mutum manya-manyan mutane da ilimi da profesor da komai ya yi dace shi baha'i ne shi kadiyani ne shi mene ne saboda mai saboda wannan aqidan ba ta dora musu nauyin komai ka je ka yi abin da ka ga dama abin da dan adam ke so ke wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid yana son kuɗi afala ya alamu iza ba usura mafil kubur bai sani bai san cewa in aka cire abin da ke cikin kaburruka wa hussila mafil sudur aka tabbatar da abubuwan da ke cikin zukata inna rabbahum bihim yawma idhin tabbas ubangijinsu yana sane da duk abin da suka aka za wannan ranar shi sa da'iman ake tsoratar da mu da wannan ranar me yasa ake tsoratar da kai da wannan ranar saboda kada ka mike kafa ka tsammanin cewa duniyar nan tun da ka shigo ta shikenan inna ma hazila hayatu dunya na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dar wallahi tallahi ba haka bane sa'an nan sai ce alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai ce mai يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية القارئة ما القارئة تهويل لأمره أنا صورة دمتاني القارئة وجتك كنكوس زكاة باي القرء شيني صوت فإنه يسمع قرعا عليكم هذا منذ الله فدابا القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة duk inda ka ji an ce wa ma adraka bi fi'l madi za a sanar da shi amma an ce wa ma yudrika la alla sa'a wa ma yudrika bil mudari ba za a sanar da shi ba wa ma adraka duk inda ka ce wa ma adraka bayan shi zaka ga me amma ka ce wa ma yudrika ba za a sanar da shi ba wa ma adraka mal qari'a sai ce mai yawma yakunu nasu kal farashil mabsus an sanar da shi ko ba sanar da shi ba ranan da mutane mutum da karfin shi da komai yakunu nasu kal farashil mabsus ma yalbu farash a jarad shine fara malam bude min littafi shi in ya tashi sama faduwa yake cikin wuta ne fado cikin ruwa ne fado eh me fada wuta haka suke yana tashi ko ina zai to haka mutane kowa a ruɗe ba wanda ya san halin da yake ciki hadda wane ne ko wane ne duk waɗanda ake gani su ne wani abu a duniya su za su samu kansu su za su ga mamaki ma tun da kai kana karanta kana ji ko wane ne alfarashin mabsuf wata kunul jibalu kal'ihinil manfush dutse da ke da ƙarfi zaga ya zama kamar auduga manfush gashin dabba da aka buga ya zama mai laushi suf kenan duk ƙarfin dutse sai ya zama haka duk ƙarfin ɗan adam sai ya zama farashin mafsuz waɗannan fada wuta wanda aka yada su sama in yayi sama ba inda za shi fadowa ka su zai inda zai fado wurin kuma wurin wuta zai fada ne a cikin wuta aka kamanta rayuwa dan adam da wannan rayuwa to me kenan yake ciki ya san halin da yake ciki kenan sa'an da aka misalai da mai abu biyu me da mai al-insanu da mai al-jibal aka ce ma aqwa shay'in ya ali ibn abi talib qala al-hajar yace dutse yafi komai karfi amma abin da yafi dutse kuma karfi shine mai karfi don da karfi za a dauke a sassake dutse to me yafi karfe kuma karfe ya ce wuta da wuta za a narkabe to me yafi wuta kuma karfi ya ce ruwa za a kashe wuta to me yafi ruwa karfi ya ce girgije to me yafi girgije karfi ya ce iska da za ta kada me yafi iska karfi ya ce dan adam zai gyara ya shiga nan ya ɓoye ya yi nan ya yi nan ya sayar da zai bai cutu ba to me yafi dan adam karfi kuma ya ce asukur in ya fita hayyacinsa shi ke to me yafi asukur ma yake da karfi ya ce bacci da bacci ya zo kowane ne sai ya saki jikinsa ya bude baki yana min shari ba haka bane ba haka ne to me yafi bacci karfi ya ce alham mene ne alham damuwa da mai kuma damuwa da bakin ciki damuwa da bakin ciki da takaici da bacin rai in suka zo ba yadda za a yi kai bacci to dan adam da yake da karfi din aka ce zai zama kamar me dutse da ke da karfi din zai zama kamar me wata kullu jibalu kal ihnal manfush sa'an sai ce me fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ay man thaqulat mawazinu hasanatihi falyastabshir huwa fi ishatin radiya wanda ma'aunin ayyukan alkhairinsa suka yi nauyi to yayi murna yayi albishir Allah zai sa shi cikin rayuwa ya yadda da rayuwar rayuwar ta yadda da shi jin daɗin rayuwa kenan ka yadda da rayuwar rayuwar ma ta yadda da kai ayyukan alkhairi kenan tun daga imani har imatatul azaa tariq imani da duk ayyuka na addini da bin iyaye da sadar da zumunci da alkhairi da taimaka ma marasa shi da adalci da menene duk su ake ce ma amalul khair kenan su da za su je su nauyaya maka ma'auninka ka zamo fi ishatin radiya ka zamo a cikin rayuwa mai daɗi wacce ta yadda da kai ka yadda da ita wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunin aikin alkhairin shi ya kasa ko ya sama ba komai a ciki fa'ummuhu ai marji'uhu hawiya suna wani ɓangare cikin wuta ke makomansa kenan wuta Allah ya kiyaye duk koda duk karfinsu duk kome ne ne da ak-47 makaman nukiliya kujerar naki da bama-bamai da menene duk da mukaman kare dangi ɓarnar duk babu su sai abin halin da ka samu kanka a ciki fa'ummu hauya wa ma adraka mahiya ma adraka fil madin aunu dare fil madin ma adraka mahiya narun hamiya a azanallahu minan narun hamiya sa'an nan sai ce alhakun التكاثر ألهاكم التكاثر التك... حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أنا اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم alhakum ai shagalatkum attakasum yawan tara jama'a da ta hanyar siyasa ce ko ta hanyar menene da yawan tara kuɗi da alfahari da kuɗi da duniya alhakum abin da ya shagalatar da ku kenan tare da cewa kana yawan tara mutane ɗin ko dukiya ɗin numfashinka kowane numfashi ka numfasa ya wuce ba zai dawo ba numfashin ya ragu kenan in aka kaddara adadin numfashi ka kaza ne kai baka damu da wannan ba kana faman tara dukiya kana faran tara jama'a za ku yi siyasa za ku yi menene da menene sai an koma sai an sake sai an yi menene da menene da menene ka manta cewa ranka na karewa rana ɗaya in ka numfasa numfashi na ƙarshe ba wanda ya isa ya ƙara ma saka ɗaya a cikin duniyar nan alhakum at-takathur hatta zurtumul maqabir kuna cikin wannan shagala ɗin sai ga mutu a ce ya mutu yana gida ya mutu ya fito yana kan hanya za shi ya mutu yana kaza ya mutu ya je jinya ya mutu da mutum ya mutu kuma duk darajar shi duk abin da yake mallaka duniyar nan kasa za a gida a saka shi a ciki wannan gidan ya fi karfin shi ba nashi bane hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna ثم كلا سوف تعلمون كلا حق حقا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن والله زاء تنبيوك رنا عن النعيم dangane da duk wata ni'ima da Allah ya baka an-ni'matu ismu jinsi dakhala alaiha an wa shamilat jami'a ajnas an-ni'ma hatta ru sayyidina Umar suna tafiya daji sai suka samu ruwan sanyi suka sha suka sanyaya hantarsu da suka gama su ce wa inna lanus'alu an hadha yawm al-qiyamah ce kaga wannan ruwan da muka sha ba faro bace ba fa ba fiye wata bane ba ba cikin firiji bane fa ba komai bane fa wannan da muka sha muka sanya hantar mu ranar lahira Allah zai tambaye mu wannan ni'ima ina godiyar to ya za a yi ka gode ma duk ni'imomin da kake samu kake ce kana sha sai malamai suka ce duk abin da zaka ji bismillah kana gamawa alhamdulillah ka addaita shukuran ni'ima bismillah ka kama ka gama alhamdulillah suka ce addaita shukuran ni'ima bi hadhihi al-ayat al-mubarakat an-nayyirat da waɗannan ayoyi surori masu albarka masu kara imani muke roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah kaga halin da Najeriya ke ciki na firgici da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali Allah ka daidaita mana al'amuran Allah ka canza mana wannan halin firgita zuwa hali na nutsuwa Allah ka ga yadda al'umma ke cikin talauci Allah ka canza ka kawo mana wadata Allah ka ba da damana mai albarka Allah ka sa albarka cikin noma da kiwo Allah ka daidaita tsakanin manoma da makiyaya Allah ka daidaita tsakanin shugabanni da talakawansu Allah ka daidaita tsakanin kowa da kowa a samu zama lafiya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ma hajina fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيبا سلام